الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa waɗanda suke kallon mu da sauraron mu a irin wannan rana ta talata a irin wannan lokaci mai albarka wanda aka saba gabatar da ainihin karatu ko karantarwa ko nasiha wa'azi da wayar da kai akan addininmu da rayuwa yau ma gashi cikin kaddarawar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu ikon halartar wannan guri gidan radiyo amfani reshen jihar da magaram jamhuriyar Nijar. kuma alhamdulahi cikin faran Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ni'imtar da mu mun samu ɗaya daga cikin bakin namu a doktor Mala Abdul Malik wanda shi kusan a ce bako ne kuma ɗan gari ne inda ina ga wannan gidan rediyo da akwai ku kullum ma da akwai darasin malam da ake saurara wanda awa guda a kullum domin yau cikin kaddara Allah gashi da kanshi ne cikin studio ba wai kasab ba ne haka wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma muna yi wa Allah ta'ala godiya da kuma albishir ga al'ummar da suke sauraron mu da suke kallon mu cewa yau malam gashi da yarda Allah a cikin wannan gidan radio amfani rashin jihar da magaram jamhuriyar Nijar tare da tsaraba mai mahimmanci da ya zo mana da ita kalmi doguwar gabatarwa malam bai bukatar a ce sai an yi ta'arifin shi kamar da na faɗa wanda kullum da akwai darasin sha'awa gudanar da ake sawa za mu bai malam insha Allah guri ya ainihin fara gabatar mana da wannan mawdu'i mai muhimmanci muna fatan Allah ta'ala ya sa 'yan uwa su ba mu aron kunnuwansu masu kallo har da ma idanunsu don mu samu fa'ida cikakka akan wannan darasi da malam zai gabatar saboda ka aisha ka fada tafadar wasu kola bismillah
to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan uwa masu kallon mu da zamu ce ta yanar gizo da kuma masu sauraron mu eh, a cikin wannan babban birni na wato Nijar kenan wato da magaram kenan cikin jihar Zandar muna muku gaisuwa ta addinin musulunci bayan ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga manzon tsira da kuma sahabbansa gaba ɗaya da alayensa da wanda suka bi su akan tafarki na gari har zuwa ranar ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko da dama muka zo muka yi tattaki a nan muka zo a nan gidan rediyo amfani na zandar don gabatar da nasiha wa kawunanmu. E, maudu'in da ya kamata mu tattauna akan shi mun fara tattaunawa akan shi a wurare daban-daban wato kan wasu mas'aloli ko ƙadiyoyi da suka shafi duniyar musulmi ta yau wanda duniya a kowane zamani tana da nata salo wanda ake cewa wato sarki goma zamani goma to idan muka duba eh, daga cikin manya-manyan matsalolin da muke fama eh, da su shine matsala ta jagoranci shin musulunci ya tattauna kan ya, ya ake samun dai jagoranci sannan kuma shin shi jagorancin nan nau'i-nau'i nawa yake da su sannan kuma ya ake samun sifofin jagora nagari waɗanne sifofi ne ya kamata ya siffantu da su ya ake samun sifofin al'umma ta gari domin ba wai jagora na gari kawai ba ina sifofin al'ummar da yake jagoranta sannan kuma ya za a yi al'amura su tafi a samu jagoranci ingantacce wannan abu ne wanda duk ƙasa ta duniya duk wata al'umma ta duniya tana fafutuka kan wannan inda ta fahimci alƙiblar da aka dosa in ta fahimci alƙiblar da aka sama gaba to Eh, abu na farko wanda za mu fara da shi shine ya ake zama jagora a musulunci mun san dai bai yiwuwa mutane su zauna babu jagora wanda shi jagoranci al'ada ce wadda da mutane na gari da mutane da ba na gari ba duka suna buƙatar jagora sannan duk wuri eh, yana da buƙatar ba wai wuri ba ko mutane suka yi tafiya mu a musulunci dole na sai an samu jagora ko da mutum biyu ne wani shine zai ja- zama jagora a cikin tafiya to balantana jagoranci wanda ya shafi gida tun daga daga mutum biyu ma an samu jagora ina ga gida wanda zaka iske gida yana dauke da mutane wani gida mutum goma wani biyar wani ashirin wani arba'in wani gida ma zaka iske mutum ɗari to sannan kuma ina jagorancin unguwa ina jagorancin gari ina jagorancin jiha ina jagorancin ƙasa kaga abubuwa ne wanda suna da yawa to idan muka zo zuwa ga wato jagoranci kamar yadda muka faɗa kowa yana da jagora ko da nagari ne ko ba da ba nagari bane misali eh, za mu iske akwai ko daba akwai sarkin daba sannan kuma idan muka je ko wajen 'yan kwaya akwai sarkin 'yan kwaya idan muka je gidan karuwai akwai magajiya ita ce shugabar karuwai gidan kaso akwai sarkin 'yan kaso to ya za a yi a ce al'umma ta zamana hatta da waɗannan suna da jagora amma a ce Al'umma gaba ɗaya ta zauna.
babu jagora kaga kaga hankali ba zai karɓi wannan ba wannan abu na farko kenan na biyu jagoranci a musulunci hanyoyin da ake samun shi na farko mutane su yi mubaya'a domin wasu na ganin a'a a ce an zaɓi shugaban mutane sun yi mai mubaya'a wani abu ne wanda yake sabo a duniyar musulunci ba gaskiya bane shugaba ana masa wato ana samun shugaba ta fuskar mutane su yi masa mubaya'a kamar yadda bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a aqidan muta ahli sunna wal jama'a mutane su kai mubaya'a ga sayyidina abubakar radiyallahu an to sannan kuma ana iya samun jagora a samu ahlul hilli wal aqd ba ahlul halli ba in an ce ahlul halli masu halattawa Allah shine ke halattawa ko yake haramtawa alhilli waɗanda suke iya warware al'amari wal aqd ko su kulla shi ma'ana mutane da suke da kaifin hankali kamar da sayyidina Umar lokacin da wato aka soke shi da yuka a balul almajusi wanda kuma da ya ga tabbas yana yiwa wannan zai zama a sanadiyar ƙarshen rayuwarsa ya zaɓi waɗansu mutane kamar guda shida ya ce to su zaɓi wato wani daga cikinsu a cikinsu to wannan kaga shi ma wata hanya ce wadda musulunci ya karantar da mu ana samun jagoranci ta wannan tafiyar tunda muna ahadul khulafa ana samun jagoranci a musulunci bayan wannan idan aka samu wato waɗansu suka yi jagoranci suka karɓi jagoranci da ƙarfi nan ma za a kalli maslaha shin idan za a iya mayar da jagora akan tsari ba tare da an ruguza wato al'umma ba wanda ana iya hankalta mishi idan an hankalci maslaha shine waɗanda suka zo ko da sun samu ta fuskar ƙarfi ne to sai a basu misali idan muka duba sayyidina ali radiyallahu an bayan ya gushe wato sayyidina muawiya hassan da ya ga za a yi tashin hankali dama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce inna ibni hadha sayyid wannan ɗana shugaba ne nan ba yana nufin ɗansa na tsatso ba ji kama ana kiran shi ɗa munan ƙur'ani yana cewa ya bani adama ya ku ‘ya'yan annabi adamu alhali ku tsakaninmu da annabi adamu kaga lokaci Shekaru masu yawa.
madalla sannan annabi yusuf yake cewa wattaba'tu millata aba'i ibrahim wa ishaq wa yaqub ya bi hanyar babayi- bab- baban shi ibrahim to annabi ibrahim kuma ai ba mahaifin shi bane ishaq ma ba mahaifin shi bane yaqub ne an mahaifinsa to yana da kyau kan wani dalibin ilimi ya ce wannan hadisin ba gaskiya bane ya ce inna ibni ai kuskure ne saboda ɗaliban ilimi wani lokaci za su ga abu cikin nasi marmakon su koma masharhi da malamai sai su ga a'a larabcin su ya ishe su da fahimtar su kawai su fassara su ce abin ba haka bane ba haka ne ake ma nasoshi ba ake fahimtar nasoshi ba almuhimmu dai Hassan bayan an yi yaƙe tsakanin Sayyidina Ali radiyallahu anhu da kuma Sayyidina Muawiya radiyallahu an Hassan ya bar ma Muawiya. To kinan waɗannan duka misalai ne waɗanda muna ganin su wanda kuma daular Abbasiya idan muka duba ta zo ne bayan daular Umayya wanda yaƙi ne suka yi kamar juyin mulki kuma musulmi suka zauna aka ci gaba da wannan tafiya. Wa- kuma ana samun mulki ta fuskar musulmi su je wani yanki su kafa wata daula ta musulunci kamar yadda sauran waɗanda aka yi ma juyin mulki a zamanin daula ta abbasiya banu umayya kenan suka je suka kafa daula a ƙasar spain wato a ƙasar eh, spain kenan da take a yanzu wancan lokaci ana kiranta andalus ko andalusi wadda daula ce ta yi kusan shekara 857 in ban manta ba to kaga eh, wannan daular eh, ita ma tana daga cikin daurori na musulunci a to a takaice dai wato muna da tarihin jagoranci a musulunci ba yau ne za a zo a karantar da mu ba ya ake samun jagora abu na gaba wanda yana daga cikin abubuwan da malamai suke tattaunawa a kansu shine cewa misali mushkila ta ya zamanto mutum shin ya halatta mutum ya zo ya ce shi a zaɓe shi a matsayin jagora wasu suna ganin idan ka zo ka ce kai a zaɓe ka to kuskure ne sai dai kai haƙuri mutane su zaɓe ka to wannan matsala ita ma za ga ɗaliban ilimi suna tada jijiyoyin wuya a kanta wanda kuma alkur'ani ya ba mu labari ya halatta idan ka ga ba wanda ya cancanta sai kai ka ce a zaɓe ka wannan ba matsala ba ce in dai ka san akwai lokacin da shugabanci ke kamawa mu mutum dole ya kama ka dole kuma ya halatta ka ce kai a zaɓe ka idan ya zamanto ba wanda zai yin abin da zai fidda ma al'umma kitse a wuta in ba kai ba dalili kuma ba son raina zan kawo ba annabi yusuf alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim yace ij'alni ala khaza'inil ard inni hafizun alim Allah bai kawo mu kisoshin annabawa kai don mu karanta mu ji daɗi mu tashi mu tafi a'a mu ɗauki darasi ne idan abu ne mai kyau wanda annaba suka aikata da mutane da gari misali ne mai kyau mu ɗauka mai aiki da shi idan kuma zama to abu ne wanda kafirai suka aikata wanda bai da kyau sai mu kauce mishi Allah ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab a cikin kissoshin annabawa akwai abin lura akwai darussa da zamu ɗauka da yadda suke jagoranta al'ummarsu da yadda in wanda yake da mabiya ne da kuma yadda kafirai suka tunkare su da suka tunkare kafirai. To kaga ashe da ya ce a sanya shi mai kula da khaza'inil ard taskoki na ƙasa. Ya ce in ni hafizun alim ni hafizun mai kiyayewa ne bai ma ce hafizun ba domin hafizun nan wato yana iya ɗauka hafizun ne mai kiyayewa ne.
yanzu kamar ya nemi a bashi wani minista ne a bashi minista ta ɓangaren taska kamar yanzu muna iya cewa minista mai kula da wato tattalin arzikin ƙasa ko mu ce minista mai kula da wato kayan noma to kaga wannan nassi ne na alkur'ani to nan za mu fahimci wani abu kuma ashe gwamnati ko da ba ta musulunci ba ce ba tsarin musulunci take bi ba ya halatta mutum ya nemi jagoranci a cikinta in zai iya kawowar gyara domin da mu yanzu da an ɗauki matsayi an ba mutum kawai abin da yake zuwa kanmu saboda muna da munanan tunani galibi sai a ce aiwa ne mi ya kai shi ya ɗauki wani matsayi a cikin gwamnati kuma ya san misali waɗanda ake ganin suna jagorantar ba mutane ne adilai ba misali a'a kai ba ka iya gyara komai Allah bai dora maka gyara komai da komai ba annabawa ma da suka zo suna yin iya kokarin su ne in uridu illa al-islah mastata'at haka annabi shu'aibu yace to dan haka dan an ga wani mutum malami ko almajiri ko wani mutum mai addini hidima ya rabu cikin aikin gwamnati ba shi ke nuna cewa ba shi ma ya lalace a'a zai kawo gyara ne iya gyaran da zai iya kawowa a bangaren shi to kaga wannan kuma yana daga cikin abin da wadansu suke cewa ai duk wanda ya aiki a karkashin gwamnatin demokradiyya ai shi wannan mutumin ai bai kyauta ba ko ya saki hanya ko ya kafirta kamar yadda wadansu matasa masu jini a jika suna ganin komi za a canza shi da cikin lokaci daya wannan ya kamata mu fahimci shi abu na gaba wanda ya kamata mu kawo cikin irin waɗannan matsalolin don wayar ma 'yan uwan mu kai misali inda musulmi suke kaɗan domin inda musulmi suke da yawa za ka iske al'aglabiyya to idan musulmi suna 'yan kaɗanshin ya halatta su yi zaɓe a cikin gwamnatin kafirci wani zai gana ai zaɓen su bai da muhimmanci tun da yanzu misali wanda yake rayuwa a ƙasar faransa ko amerika ko china mafi yawancin majority kinsu ai ba musulmai ba ne to shin ya halatta musulmi in ana wannan zaɓen ya yi zaɓe ko bai halatta ba akwai wani littafi na wani babban malami da yake ƙasar saudiya sheikh nasiruddin as-sa'di cikin tafsirinsa taisirul karimin rahman fi tafsiri kalamin mannan a cikin kissa ta annabi shu'aib a cikin suratu hud ya kawo bayani kan wannan mas'ala din mai so ya koma a can wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala har zuwa karshen kissa inda yake cewa qala ya qaumi arahti a'azzu alaykum min Allah wattakhadhtumuhu wara'akum dhahriya yake cewa karkashin mas'alolin da ya kawo a karkashin waɗannan ayoyin idan mutane musulmi suna 'yan kaɗan a wata ƙasa to zaɓensu yana da halaye daban-daban hali na farko shine cewa akwai lokacin da kawai ba wani amfani na su yi zaɓe idan ya zamanto waɗanda fatuttukan da akwai ko parti-parti waɗanda za su zaɓa dukkansu suna yakar addinin musulunci ne misali mu ce wannan fatin ya ce ya yadda da 'yan auren jinsi ɗaya wannan ma ya ce ya yadda da su sharrin da suke ɗauki da shi duka ɗaya ne ba mai dama dama ba mai dama dama to kaga da yin zaɓen da rashin yin zaɓen uwa tsaye uba ɗaya babu wata maslaha abu na biyu yace akwai lokacin da cewa zaɓen nasu idan ba su yi ba to sun cutar da kansu sun cutar da musulunci misali wannan ya ce zai hana auren jinsi ɗaya wannan kuma ya ce zai ba da dama a yi auren jinsi ɗaya to kaga ashe su yi zaɓe ga wanda zai hana auren jinsi ɗaya ai sun taimaka ma addini ko kuma misali wannan ya ce shi idan ya hau zai hana a gina masallatai a cikin kasar domin suna ganin gina masallatai da makarantun musulunci barazana ne gare su wani ya ce a'a shi ba ruwan shi musulmi su ma 'yan kasa ne suna da haƙƙi to kaga musulmi su zauna ba su yi zaɓen wanda zai barin a gina masallatai ba da makarantu na musulunci kaga wannan ayi banna ce suka yi addinin musulunci wanda shi yasa muke ganin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin an yi ta kokarin a yi masa tambayoyi yana daga cikin malaman da suke ganin cewa rashin shiga gwamnati a Najeriya hatsari ne ga al'ummar musulmi har ya ba da fatawar cewa yin siyasa ya fi yin sallah shi kenan waɗansu inda su fahimci mas'alar ba suka je suka kafirtar da shi suka yi ta faɗin abin da suka ga dama dama makiyinka ba da za a yi ka tsere mishi sai dai ka faɗi abin da addini ya ce ko da yana so haka ko da baya so ba yana nufin sallah tana cikin rukunin musulunci amma hujjar da malam ya bayar ya yi aiki ne da wani abu da ake kira fiqhul aulawiyat idan muka san cewa yanzu kamar Najeriya da akwai musulmi akwai kafirai muka san cewa idan muka je muka yi sallah ba za mu samu damar jiho musulmi ƙuri'a ba to ita sallah idan za mu iya zuwa mu yi sallah mu dawo mu shiga layi mu jiho ƙuri'an mu babu matsala za mu iya haɗa biyu to ga lokacin zaɓe ga lokacin sallah idan muka je har muka je muka yi sallah to ƙuri'an nan fa za a ce an liƙi ba a jehawa kuma musulmi zai faɗi kuma arne zai jagoranci ƙasa kuma zai cutar da musulunci to kaga nan sai a yi fiqhul aulawiyat in muka duba ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka yi gazwatul ahzab da ko gazwatul khandaq ana kiranta gazwatul khandaq saboda an yi ramu na kewaye madina sune al khandaq ana kiranta gazwatul ahzab saboda makiya da suka tattaro suka yi kungiyoyi daban-daban suka zo madina su yi ma madina zama ɗaya a rusa addinin musulunci duk da yakin guda ne an hankalta ma kowanne wani abu da ya faru daga cikin wato yakin kenan to sallar la'asar ba a samu yin ta ba saboda an shagaltu da kare garin madina manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa sanin alkur'ani ya fi kowa tsoron Allah amma ga shi kafin sun shagaltar da shi har yake cewa Allah ya cika kaburburansu da wuta bu samu damar yin sallar la'asar ba a lokacinta to kaga ashe wannan darasi ne ba wai shaka abubakar mahmudu gumi ya kawo shi ba sallar tana daga cikin rukunin musulunci amma ba tsaya aka yi ta ba to yana da kyau musulmi mu fahimci irin duniyar da muke ciki kaga wani sai ce a'a ai ba laifi shikenan aje ai sallah sai aje a ba arni jagoranci ko wanda bai kishin musulunci ma tunda koda musulmi ne inga bai kishin musulunci ga wanda bai kishin musulunci sai mu zabi mai kishin musulunci sai mu bari karshe a jagorance mu a hana muna ababen da ita sallar kanta ma sai a zo a hana muna ita to kaga wannan ba fiqihu bane ba tunani bane mai kyau to wannan na kawo shi ne saboda wato khitabu da'wa ma'ana yadda za mu isar da da'aun mu samu salo wanda ya dace da zamanin da muke ciki sifofi na jagora za ka iske ta wannan an yaƙe mu sai a ce a cikin koran babu waɗansu alƙur'ani bai haɗi ba yadda ake zaɓen jagora wadda haka musulunci bi da alaƙa da siyasa musulunci bi da alaƙa da jagoranci waɗannan abubuwan alƙur'ani bai faɗe su ba za ka iske wani ɗalibin ilimi tun da ba bincike yake yi ba ba zai fahimta ba ya kamata mu fahimci cewa da alkur'ani da sunna akwai abin da suke faɗa lafazi karara akwai abin da istinbatin shi za a yi in an ce istinbati nassi bai fito bai fito faɗi abu karara ba amma za a iya fahimtar shi ta karkashin nassi wanda ilimi ne wanda malamai suke ba muhimmanci sai ka karanta ilimin istinbati zan ba da littafi guda biyu saboda kada wani ya ce son raina nake faɗa akwai wani littafi da aka rubuta a ƙasar Saudiya masters ce ko in ce magister a jami'a ta malik sa'ud in ban manta ba sunan shi manhajul istinbat wato manhaji na istinbati wanda Fahad bin Mubarak ya yi bincike akan wannan wato wajen sanin ka'idodin istinbati wani littafi yana da muhimmanci littafi na biyu kuma wajen tatbiki yadda aka bin istinbatin a yi shi a aikace a gani akwai littafi na al-Imam As-Suyuti al-Iklil fi istinbat at-tanzil to ɗalibin ilimi ya ɗauki waɗanda littattafai guda biyu imamu suyuti tun daga fatiha har zuwa kula a'udhu bi rabbin nas yayi kokari ya kawo istinbatat da dama da ya karkashin ayoyi irin wannan yana taimaka maka ka fahimci inda aka dosa saboda wani shi na dibin ya san alkur'ani sai ce ma cikin qur'ani ba a faɗi abu kaza ba wai shi hujja shi ba a faɗe shi karara ba wannan ba hujja bace a'a alkur'ani zai faɗi abu ko jumlatan ko tafsilan jumlatan ya faɗe shi a jumlace wani lokaci tafsilan ya faɗe shi wato ya fayyace bayaninsa to kaga yanzu wani sai ya ce maka misali in ba karanta usulul fiqh ba ba karanta alqawaidul fiqhiyya ba misali alqawaidul fiqhiyya na Imam Sa'di ko alqawaidul fiqhiyya musamman na alwajiz fil qawaidul fiqhiyya na Muhammad Sidqi Barno ko kuma mawsu'atul qawaidul fiqhiyya ma idan Allah ya sa mutun ya same ta mujalladi 13 ne cikin alqawaidul fiqhiyya ko usulul fiqh idan ba karanta wannan ba za ka samu matsala cikin fahimtar kare gana soshi yanzu misali munan a nan Nijar ma misali akwai wata giya sunanta burkutu sai wani mutum ya ce to ai shi ya dibi alkur'ani tun daga bakar hannasi babu inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal burkutu haram ba babu ko ko mu ce ce maka ai shi cikin hadisai gaba ɗaya kaf kaf waɗanda sun ka inganta babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tashrabu burkutu innamal burkutu haram kaga ga dargaci to kaga yanzu idan ba mu fahimci nassoshi ba ya zama ba shi amsa musamman wanda yake ganin ma za a tsaya ga alkur'ani ne kawai babu zance a kawo hadisai kaga shi ma sai ya ce to ai burkutu dai bata zo da haka mai shan burkutu ya sha burkutu yayi abin da ya ga dama amma idan muka koma ma abin da ake kira masalikul illa da manahijul istinbat sai mu ce a'a ba haka ake nufi ba kullu muskirin haram inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai sa mayi haramun ne sawa'an wuski ce sawa'an mai kwazaniya ce sawa'an burkutu ce duk dai abin da zai sa maye to haramun ne kuma da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir ya ku da kuka imani innamal khamru ku sani cewa giya to khamru kin nan daga ma khamara al ne abin da ya suturta hankali ya hana aiki ya aiki kenan sawa'an giya ce waccan wadda aka yi a lokacin larabawa zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam ko ko a'a wuski ce aka yi ko burkutu ce aka yi duka ta shiga ciki wal maisiru da caca ana iya cewa can wancan lokaci suna da caca nau'i da caca da suke akwai wanda suke ganin kamar yan abubuwan da ake sha wannan kamar su ba giya ba ne su tramol wiwi yawwa alma dan hada hada da ake a cikin argila eh haka to su ma su koma nau'in giya tun da eh amsar da zamu bayar shin suna sa wa maye kuma sa murai Suke sa maye.
shikenan to mayen shine illat ai kenan nan zamu yi aiki da ka'ida ta alqiyas akwai al-aslu akwai al-far'u akwai al-illa akwai al-hukmu al'aslu shi ne mu ɗauki giyar da ake yi zamanin manzo Allah su salam saboda ta kanta nasu ya sabka alfar'u mu ɗauki daga ko ba haka ba mu ɗauki burkutu su ne far'u sai mu ɗauki wace illa ta sanya aka haramta waccan giya ɗin saboda tana sawon maye ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara alhukumu waccan haramun ne wagga haramun ne kaga mun samu hukunci to da wannan ne za mu iya sunan soshi yanzu ba a sake sabkar da wata aya manzo Allah sallallahu kuma ya bar duniya ba yadda za a yi a samu sabon hadisi in dai na gaskiya ne ba na ƙarya ba gaskiya sai dai na ƙarya to tun da sun tsaya in ba su faɗi abu ba to a cikin su istinbati za a yi wanda kuma sai ka karanta waɗannan ilimin muka za ka sani yadda za a yi istinbati to wannan ta wannan ne muke kira zuwa ga sauran ɗalibai da kuma yan bokon mu waɗanda ba su fahimci addini ba suke cewa no no no le- qur'ani bai faɗi kaza ba kamar shi ya ma taɓa kasanin alqur- kasanin alqur'ani kaga wannan matsala ce kai da baka iya karanta fatiha da kyau ba za ka zakwa ka faɗa wa malamai me yake cikin alqur'ani kaga wannan darga ce gaskiya ko ko son rai ne kana son kai dama an bar maka wani fage ne kana son a bar maka kai kadai ka cikarin ka babu baka to don haka waɗanne kriter alkur'ani ya faɗa na jagoranci waɗanne kriter misali sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta faɗa na jagoranci sannan waɗanne kriter aka faɗa na al'ummar da ake jagoranta wannan da alkur'ani za mu aiki da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na farko ko da aiki za a ba mutum na wata ma'aikata domin su suna gada ai musulunci bai faɗi yanzu ana son ada mutum minista ko ko ada shi DJ to ai a cikin musulunci ba babu wani abu DJ babu wani abu kaza a'a shi jagora jagora ne jagoran ma'aikata ne jagoran ƙasa ne jagoran kaza ne shi dai jagora ne shi ke kula da wannan abin ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin sahih al-bukhari da muslim ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku mai kiyo ne za a tambaye ka abin da an ka baka kiyo yadda aka ba mai kiyon dabbobi kiyon dabbobi ya kula da su to haka ne idan aka baka ma'aikata an baka kula ne da mutanen da kake jagoranta daga cikin sifofi da alkur'ani ya faɗa wanda ake ba jagora wanda ya cancanta a ba mutum in ya kasance jagora shine ga su annabi yusuf alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim yace ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim ka sanya ni ya kai mai mulkin wannan ƙasa mai kula da taskoki ka ganin jagoranci na wani bangare ke son a bashi ya ce to inni hafizun ni mai kiyayewa ne ashe daga ciki jagora wanda za a ba ya zama to hafiz mai kiyayewa yan an ce kiyayewa
yawwa ƙarin bayani muke so kiyayewa yawwa kiyaye haƙoƙin aikin da aka baka yanzu an bani dukiya ta al'umma to hafizun kin nan yana buƙatar sharɗi guda biyu ni ba zan taɓa ba ba zan barin wani ya taɓa ba yawwa domin akwai wanda shi bai taɓawa amma bai iya hana ƴan uwan shi da nashi su yi ɓanna kaga har yanzu ba a komi ba kenan bai cika jagoranci na madalla akwai wanda shi bai barin a taɓa amma shi wanda ya gada maki sannan wani ba zai zaburo ya ce mana a'a to ai shi minista ne aka bashi waɗanga sifofin da ministan da shugaban ƙasan da na ƙasa ga wanda bai kai ministan ba duk dai kiyasi ake yi ana buƙatar wannan sifa ne domin babu amfani a baka jagoranci kai ka taba kuma kamar mutane su yi abinda suka ga dama kenan babu jagoranci babu jagoranci kai ka bar mutane su yi kai baka taba ba ba kai komai ba har yanzu wai wata kalma ba ake faɗi wai akwai wanda aka daure ta nan take kiwo daga an halatta eh banna eh wannan kamar ana son ne kasan shi mai son ya banna dole nemi ta inda yawwa hujjojin shi ina fata ana fahimta ta to kaga wannan sifa ce wadda an faɗi ta ana bukatar ta ga jagora abu na biyu sai ce hafizun alim masani na nan ma masani bai yiwa a ɗauki yanzu misali mutumin da ya karanta tattalin arziki sai a ɗauke shi sai a bashi ministan noma kaga ɓanna za a yi ko kiwon lafiya ko kiwon lafiya kaga wannan wani abu ne wanda muke kashe kanmu kasashen afirka domin a turai abin da ka karanta shine za a baka aiki a kansa ko a baka jagoranci a kansa domin duk yadda kake da kyakkyawan niyya to ba amfanin da zaka yi ga abin da baka iya ba duk yadda kake da kyakkyawan niyya yanzu misali mota ce za a tuka ga wani mutum lalle an san shi mutum ne na gari amma bai iya tuka mota ba kuma an yi wannan mota lodi an sa mutane sai an ka ce a wani mutumin kirki ne ya ba shi ya tuka mota niyyar shi mai kyau nan ba ta da amfani ita kadai dole sai an yi mi sai an tabbatar da ya iya ga wani mutum an san ya iya amma ya sha giya yana maye yana tangadi sai an ka ce a bashi tuka mota kaga bai yi ba domin yana da ilimin amma kuma yanzu wanga ba hafizun nan ba zai iya kiyayewa ba to wannan abubuwa da inda musulunci ya yi bayanin su za ka kuma wani lokacin muna karanta ayu kawai ya ce inni hafizun alim ba mu dangane istinbatin suna daga cikin sharuɗan jagoranci daga cikin sifofi waɗanda musulunci ya yi bayani alkur'ani ya bayani su idan za a ba mutum jagoranci ko aiki ana buƙatar ƙarfin yin aikin da kuma amana annabi musa alaihi wa nabi na afdalus salati wa tammu taslim lokacin da ya je garin madiyana bayan ya gudu matsala ta same shi a ƙasar fir'auna misra kenan ɗaya daga cikin 'ya'yan wannan dottizon domin sun ce wa abuna shekun kabir wasu daga cikin malamai suka ce da aka ce ai annabi shu'aibu ne amma zance mafi inganci malamai da suke istinbat suka ce ba annabi shu'aibu bane don su hujja su an ce wala ma tawajjaha tilqa a madiyana kinan ya fuskanci garin madiyana suka ce kuma an ce wa ila madiyana akhahum shu'aiba sai suka yi wannan connection to ba za mu ce ba su yi kokari ba gaskiya amma ba shi kadai aka aiko a madiyana ba madalla kuma banda wannan ma da Allah kawo kissar annabawa a cikin suratul araf ya ce laqad arsalna nuhan ila qaumi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru ya ce wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila thamud akhahum salih qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila madyan akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru sai ce thumma ba'athna min ba'dihim musa bayan shudewar su muka turo annabi musa Allah shi ma.
thumma tufidu al-atf wa tarahi tana nufin an yi atafi kuma tana nufin abin akwai tazara tsakanin wannan da wannan ja'a Muh- muhammad thumma ahmad tabbas muhammad shine yazo sannan ahmad yazo kenan kaga ashe annabi shu'aibu ya shuɗe sannan mi sannan annabi musa ya zo Ba lokaci guda suke ba.
sabanin cikin littafin suhbul subhul a'sha na imamul kalkashandi da yake cewa annabi musa ya zo sannan annabi shu'aibu ya zo kaga wannan magana ta shi ta saba ma alqur'ani ina fata ana fahimta ta mai so ya duba cikin al'azbun namir min majalis shanqiti ya kawo wannan bayani Jazakumullah.
to kenan ba annabi shu'aibu bane sai dai wani salihin bawa ne to yar sai ta ce ya eh, ya abatista ajir ya kai baba ka ɗauki wannan mutumin ya zamanto mai maka aiki inna khaira man istajarta alqawiyul amin mafi alkhairin wanda zaka ɗauka ya jagoranci aiki alqawiyyu mutum mai ƙarfi ashe yanzu a ɗauko mutumin da bai da ƙarfin yin aiki a bashi aiki kaga bai yi ba ya kamata in za a zaɓi mutum ya zamanto mai ƙarfin yin aikin na ya cancanci shi sannan sai ta ƙara wata sifa ta biyu amin Allahu akbar.
al'amin amintacce Kenan ko na da karfin in dai ba amintacce ba ne.
a har yanzu ba a yi komai ba to mutumin da misali yanzu misali mutumin da yake da ƙarfin da zai yi noma amma kuma in yi noma a gonar ka ƙarshe shi zai ɗiban makan shi kai a gidan shi kawo a yi komai ba Ai, ba- ka ɗauki mutumin da zai iya tsare maka dukiyarka ya yi maka noma amma kuma bai iya noman ba ba- to me za a noma kuma ba- babu noman to kaga ashe musulunci ya yi bayanin wanda ake son a zaɓa ya zan shugaba a wata ma'aikata ko a bashi jagoranci ya kamata ya zamanto ƙawiyun na aminun na ƙawiyun mai ƙarfi ƙarfin jiki ƙarfi na ƙwaƙwalwa ƙarfi na mu'amala da mutane don jagoranci abu ne da sai ka jajirce in an baka jagoranci wanda zaka fara yaƙi da shi na farko shine matarka da 'ya'yanka don za su bijiro ma da abubuwan da kai baka da su kuma suna son ka ɗebo cikin na mutane ka basu Mm, Da amori.
to kaga faminka sai ka yi tsayi ka yaƙe ta yan yan kabilar ka sai ka yaƙe su yan jihar ku sai ka yaƙe su yan fatin ku sai ka yaƙe su duk wani wa- da an ce an baka jagoranci kaga mutane na maka barka to ba wani lokaci kamata a yi ma barka ba Sai- jagoranci radda ka aji lafiya lau baka zalunci mutane ba nan na kamata a yi ma barka Allah.
amma mu yanzu da an baka wani matsayi sai ana masha Allah to barkan nan da aka yi ma ma'ana lokacin ci yayi Balle ma gurin akwai ci yake dara a yayi sa'awa da to ka- wannan gurin ai to- guri ne.
to ka gani to irin wannan kenan ya kamata mu fince shi Subhanallah.
aminun ka zamanto amintacci domin kalma ta al'aminu ta samu daga- daga daga amina ya amanu fa'ila ya fa'alu daga aminci ne ma'ana mutane za su amince maka idan baka zaluncin su to in ko baka kana zaluntar mutane ai babu zancen aminci tsakanin kai da mutane to kuma yanzu duk waɗannan soshi a watsar da su a ce alkur'ani bai magana jagoranci ba da yadda ake ba mutum aiki kaga wannan soki burusu ne Tema ma.
ko dai an jahilci alkur'anin ko ko an fahimta ba a so ana so a sa son rai ba za a yi aiki da abin da nasu ya ce ba daga cikin sifofin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wanda za a ba jagoran da ya kamata ya jagoranci mutane Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari a cikin suratu al-baqara Mm,
wasu wata tawaga ta bani isra'ila bayan annabi musa suka nemi a sanya musu jagora shugaba Alal- allah subhanahu ta'ala ke cewa alam tara ila almala'i min bani isra'ila min ba'di musa id qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah Allah.
suka ce a sanya musu jagora wanda za su yaki karkashin shi fi sabilillah kaga wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu fahimta cewa ashe jihadi dole sai an samu mi Jagora.
jagora ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah Haka ne.
To yanzu mu ko abinda mutum ka so kawai shi da kanshi na zai yin zaune ba tare da an samu jagora ba ba wani dalili sai ce a shi ya naɗa kanshi shugaba sai ya zaɓi mutum biyu mutum uku sai su ɗauki makamai suna kashin mutane a masallaci ana sallar asuba sai ce wai jihadi yake yi Suna kabbara.
Ana kabbara.
Wanda suke kashe suna kalmar shahada.
kabbara to akramakallahu a ajizancen kabbara sallar asuba fa, ba wai karamci ba mai karamin imani bane ke samun sallar asuba ba a masallaci Gaskiya.
To waɗannan kana kashe ma zaɓaɓɓin musulmi masu ba da misali na gari a musulunci kana cewa jihadi kake yi.
Mm, kai baka je ka kashe waɗanda aka su waɗanda suke baka makaman na farko kafirai ne kuma su suka kera makaman su suke baka kuɗi su suke baka labarai su suke baka abinci shin yanzu su baka kashe su ba za ka zo ka kashe mai mai sallah ka ce jihadi kake yi kaga ashe akwai abubuwan da mutum shi kadai bai cewa zai yin su kawai ka tare mutane ka ce a'a ka gan su wai sun yi zina za ka yi musu hukunci yin hukunci akwai alkali akwai jagora akwai abubuwan da ba a bar su a hannun mutane ba ko ka kama mutum ka ce a'a wanga kisasi za a yi yau idan kowa zai kama mutum ya ce kisasi zai yi to kina ai babu rayuwa tun da duk wanda ka ga bai yi ma sai ka ce a'a ya yi laifi kaza ya kamata a kashe shi to yana daga cikin abin da ke dagula kasashen musulmai ɗaukar doka a hannu duk yadda al'amari ya ɓaci dole sai an bi a hankali an samu waɗanda za su bincike su gane shin abin ya tabbata ko bai tabbata ba kuma ya za a yi hukunci to wannan kenan sai aka ce musu to shi kenan za a sanya musu jagora daga cikin da aka zaɓa musu jagora sai suka ce Allah Allah ce wa qala lahum nabiyyuhum inna Allah qad ba'atha lakum taluta malaka yace Allah ya sanya muku talut shine shugaba sai suka ce anna yakunu lahu mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki min ya ba yace yana da mulki kuma muka fi cancantar mulki da shi wanda dabi'a ce ta dan adam sai ka iske yana kokarin gitto ma umarnin Allah wanda da yawan mutane kuma suna da irin wannan sai ka ja aya ka ja hadisi sai ya ce maka wiwi sai vare me me ya fara kukan akuya wai qur'ani ke ce ma me ya bai son ya ce ƙarya ne ƙarara amma zai bi hanyoyin da zai kaucewa da yawan musa ga mutane suna irin wannan ɗabi'a a ja aya sai ce ya yarda da aya ce amma shi dai amma dai kenan dai bai son ya aiki da ita kaga zai kauce ma nassi kenan shi kenan suka ce wani hannu a haƙo bil mulki min mu ka fi sanata mulki da shi walam yi wata sa'atan min almal bai da wata dukiya su a fahimtar su dole sai mutum na da kuɗaɗe ake ba shi jagoranci shi yasa yanzu ake cewa a'a mai kuɗi ake ba jagoranci kai baka san mai kuɗi ba wani lokacin ya fi fitinuwa da kuɗi ai yanzu ma malam an zo takara in mutum bai raba ba gani ake ba shugaba ba ne ba ci ba ba zai ci ba to mallam ma ba shi ba kaddarta ma ma bai ba mutane ba shin waye gaya maka mai kuɗi bai da kuɗin kuɗi yau turawa amerika da sauran kasashen turawa arzikin da suka sata namu kullum ce mun aka yi muni baya amma kuma sun fi mu kishirwar kuɗin sun fi mu kwaɗayin kuɗin yanzu in ka ɗibi mai kuɗi yadda yake wahala sai ka iske ɗan talaka ya fi ɗan mai kuɗi cin abinci mai kyau matar talaka ta fi matar mai kuɗi sa wasu tura mai kyau kaga ashe duniya idan mutum yana son ta kwarai kullum nisa ne ke yi cikin ta ga hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahih al-bukhari manhuma ne la yashba'a akwai masu kwadayi guda biyu wanda ba su taba koshi ba talibul ilmi wa talibud dunya mai neman ilimi in dai neman ilimi yake yi ba wai diploma yake nema ba a'a bai taba koshi ba dan ya san da ya samu diploma lokacin da kamata ba ya ƙara neman ilimi shi yasa turawa mai karantarwa ma a jami'a professor an sanyan sharshar suke kiran shi mai karantarwa mai neman ilimi mu ko sai ga mutum da ya samu wani dan diploma kishi ce a'a shi yanzu ya neman ilimi kaga jahilci ya kankusa kofa ke da subhanallah wa talibul talib talibul duniya da mai neman duniya duniya akwai wanda bai da ita a hannunsa amma yana da wadatar zuci imamu shafi'i yake cewa walaysa al-ghina illa an shay'i la bihi wadata ka wadatu daga barin abu ne ba wai ka samu abu ba akwai mutanen da ba su da kuɗi amma sun wadatu da kuɗi domin duk abin da Allah ba su ya ishe su akwai mutanen da sun tara duniyar amma har yanzu ɗabi'ar da suke yi ta matsiyata ce suke yi saboda abin ba ishe su ba ishe su ba sai ce inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism Allah ne ya zabe shi ya bashi yalwa fil ilmi ashe ana son a zabi jagora mai ilimi alimun kinnan ta sake dawo domin mi in an ka ce ilimi kuma ba ana rufin shugaba ya san komai ba cikin kasa ba haka ake nufi ba alimun ko da bai san ilimin addini sosai ba amma dai shi yana aiki da waɗanda Allah ya ba ilimi bai yiwa a samu mutum wanda duk fagen duniya ya karanta ya san su a wannan bai yiwa wa ma utitum min ilmi illa qalila amma jagoran nan idan aka ce kaza sai ce to ina wanda suka san shi fir'auna ma da ya ga annabi Musa ya tunkaro shi ya kasa da zai da shi sai ya ce to mashawartan sun kace a kawo mai kullu sahirin ali a dubara za a yi a nemo waɗanda fagen suna su yi da annabi musa don shi ba zai iya ba a nan aka ce a tayar ma aika manya-manyan birane filma da'in hashirin ya tuka bi kulli saharin ali kaga ashe wannan yana nuna mana cewa in abu ya taso dole sai an nemi ma'abutan shi to in ba a nemi ma'abutan shi ba su su suka ce a nemo specialist shi shugaban kasa nan ba magana shi ta ba bai yiwa kai abinda ba karanta baka zo kai magana kan shi ban kaura za ka yi man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib duk wanda ya magana a cikin fannin da bai sani ba sai ya zo da ababen ban mamaki sannan ya ce ba su fil ilmi ashe jagora ko da bai karanci abu zai ce to wani kai da kula shi yasa kaga ko a tsarin mu na gargajiya wanda turawa suka same mu akan shi na mulki na sarauta akwai sarkin yaki akwai sarkin malamai akwai sarkin kaza akwai sarkin kaza akwai sarkin kaza akwai sarkin gina akwai sarkin dawaki kowanne fannin shi ya sani kuma zai yi da za a cire cire shi a kawo wanda bai san fannin ba fannin zai lalace
shi sa tsarin su yake tafiya daidai babu hayaniya babu hayaniya To, sannan ya ce basatan fil ilmi, sai ce wal jism da kuma wato aljism jiki. Wannan zai bamu shi kuma ba a zaben shugaban da bai da lafiya.
Sai mai lafiya.
Ba a zaben shugaban da ya tsufa bai san abin da yake yi ba. Domin mi, domin shi ta kan shi zai yi ko ta al'umma zai yi.
ai matsalar malam da ya raba kuɗi.
Eh, to kaga, to ai ba wai farkon ba, ƙarshen.
Matsala ne.
yanzu idan muka dubi a Najeriya zan ba da misali lokacin da 'yar aduwa yake shugaban kasar Najeriya gashi musulmi ne ya ɗauko hanyoyi na wanda za a kawo canje-canje mai kokari mai kwatantawa yin adalci 100% sai Allah amma dai mai kwatantawa ake nema cikin mutane shi kenan aka yi kokari sai aka kawo mataimakin shi mai lafiya aka ɗora kuma arni kaga an yi ma musulmi dabara an fita ta kofa an dawo ta windo an ci za a ba arewa tunda in kudu ta dauka arewa ta dauka misali ga nasu tsarin kai malam ko da aka jima yar aduwa ba lafiya yana kwanci sai ya wata nawa bai ma san inda yake ba sai matakin ya dauka ko da ya rasu wancan ya dauki mulki dibi irin yadda aka yi kaca kaca da arewa kuma har yanzu abin dama ne yi dibiyar da aka yi da jihar maiduguri dibiyar da aka yi da arewa aka tado boko haram aka tado abubuwa ga sunan da a lokacin aka shibka su kuma ga sunan har yanzu wutar ba aka shi ta wato to kaga ashe zaben jagora wanda bai da cikakken lafiya gina daga cikin illoli da abubuwan da suke jama al'umma yanzu dibi shugaban kasar abin nan na afirka gabon umar bango shugaban kasa na bayani yana kokarin faduwa kaga wannan ba ana son al'umma ta cigaba ne su waɗanda ke kewaye da shi suke son kullum yanzu shugaba tun da bai san abin da ake yi ba su cika da su babu babbaka wannan shi ne kawai to kaga musulunci ya faɗa mana waɗannan ababen amma kuma cikin alkur'ani ya za mu yi mu tsamo su mu ce ga sifofin jagoranci ce a qur'ani bai faɗo nan ba qur'ani bai faɗa ba nan ba zancen jagoranci ne ake yi ba daga ciki malam sifofin jagora da ayyukan da yake aikatawa wanda ake so jagora na gari a cikin suratul hajj har yanzu Allah ya faɗa wala yansuranna Allahu man yansuruh inna Allaha laqawiyyun aziz alladhina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur alladhina in makkannahum fil ard wadanda in mun ba su jagoranci a bayan kasa aqamus salata za su tsaye da sallah ashe bayyuwa a ce mai neman jagoranci mun san shi mun san garin su mun san inda ya tashi mun san abin da ya karanta mun san komi na shi amma ba a ganin shi sahu na sallah sai in lokacin zaɓe yayi sai a gudu mata shi ta sa hijabi a gudu shi zaune sai ana Allahu akbar sai a ga ya daga hannu da shi da matar shi sai a ce sai un vrai musulman pratiquant yanzu na shi ke musulman yanzu duk shekarar nan hudu da aka yi misali ba a gan shi yana sallah ba sai wannan lokacin kuma a ce an yi zaɓe kaga wannan abin tambaya ne ba ce ina zuwa idi ina zuwa idi to idi ko ko cikin ai ba ta cikin sallolin farilla sai dai wuce sunna muakkada aqamu salat wa atu zakata za su bada zakka in sun kace sun tsaye da sallah kuma su yi tsaye a tsaye da sallah din ba wai su kadai su yi ba domin jagora ba wai kan shi shi sallah ba yanzu a kasar Saudiya idan aka ce an yi kiran sallah akwai hukuma mai kula da waɗanda ba su kulle shagunan su ba domin idan al'umma ta bijiri hushin Allah zai sauko wa ata wasu zakata su bada zakka in suna da kuɗin su bayar in ma jagoran bai da kuɗin to yayi tsaye a fiddo haƙƙin Allah domin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne za a karɓe ta ne min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim amma yadda duke zuwa ga talakawan su a rage radadin talauci wa yace musulunci bai magana kan zancen tattalin arziki ba da yadda ake magance talauci a cikin al'umma wa amaru bil ma'ruf su yi umarni da abu na gari yana yi wa jagora yana da ilimi malami ne yayi wa'azi yana yi wa jagora shi Allah bai bashi ilimi ba ya ce ma malamai ku Allah ya ba sani ku je ku yi Ai wazi.
ayi wa'azi mu ɗauki misali nan Nijar zamanin sai kunci babban soja ne da ya zo shi ba malami ba ne ya tara malamai ce to ba a barin ƙasa kowa ya je ya faɗi abin da ya ga dama ni dai ban karanta ƙur'ani ba bindiga ne karanta amma ku ku karanta alƙur'ani ku yi association islamic kowace jiha kowane gari kowane sako na ƙasa to akwai malaman da an shaida cewa sun yi karatu suna da ilimi suna karantarwa kafin ma a yi wannan kungiyar don haka su zo idan mutum zai yi wa'azi su jaraba shi Allah akbar.
idan suka ce ya cancanta a bashi takarda ya je yi Kawai wa'azi zai wazi. Allah akbar.
wa nahawa anil munkar su hana abu wanda yake mummuna abinda za a yi wanda bai da kyau su nuna cewa bai dace ba wanda shari'a musulunci ta nuna bai da kyau malamai su yi wa'azi su ma in suna da jagoran suna da ilimi su yi wa'azi malamai su yi wa'azi su ce abin nan bai da kyau to kaga in babu al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar cikin al'umma la ana za ta sabka lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun to kaga ashe qur'ani yana ba mu misalai na jagoranci yana gaya mana sifofin jagorori a takaicen takaitawa saboda lokaci yana tafiya makullan da zan bayar annabawa su ne jagororin al'ummominsu hadisi na abu hurairah cikin sahihul bukhari da muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya ashe duk annabawan da aka ba mu jagor ba- bayanin su a cikin alqur'ani da sun da suka jagoranci al'umma su darasi ne na jagoranci na ɗai kenan abu na biyu Qur'ani ya bamu labarin tarihin Malikatu Saba wanda ake kira Balqis duk da ke wani sai tabbatar da sunanta ba dai Balqis amma dai Malikatu Saba da ita da Annabi Sulaiman a cikin kissar ta cikin suratul Naml akwai darussa Asiyawa.
masu yawa na jagoranci kaga ta yi shawara da al'ummata ta ce ma kuntu qati'atan amran Hatta tashhadu.
hatta tashhadun Allah akbar.
yanzu daga cikin matsalolin da muke fama da su a kasashen mu cewa da aka yi ana shawarta al'umma amma babu shawarta al'umma Gaskiya.
daga lokacin da aka ce an ba mutum jagoranci an zaɓe shi shikenan abin da ya ga dama yake yi wani kun ya ce a'a su turawan sai a ce a'a tuntuɓi majalisa bayan an ga abin ya fi ƙarfin majalisa sai a ce to a yi zaɓe wi da non referendum su duk abin da za su yi sai an koma ma al'umma amma mu kuma sai ka ce a'a kai tun yin da yanzu bindiga na kare ka abin da ka ga dama shi za ka yi to kaga wannan gurgun tunani ne kuma da al'umma suka ba da labarin ay- kamar suka ba da shawarar ai tashin hankali sun ka ce na hannu ulu kuwatin wa ulu ba asin shadi Wal'amru ilayk.
wal amru ilayki fanzuri ma za ta amuri dibi ra'ayin mace ɗayan rinjayi ra'ayin mashawartanta gaba ɗaya kuma ce al'ummarta Saman da yake tana da ilimi.
tana da ilimi ta ce Ba labari.
innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun A ga hujja da ilimi kenan.
hujja da ilimi ta ce masu mulki in suka shiga a wata ƙasa za su ruguza ta ne kuma su mai da masu daraja kaskantattu a kama su a mai da su bayu ko a kai su gidan kasu a kulle Allah da kanshi in ji malaman tafsiri sun ka ce cewa kadhalika yaf'alun Allah akbar.
ya gaskata ta tare da kuma lokacin kafira ce Allah akbar.
bata musulunta ba a wannan lokaci to kaga ashe akwai darussa na jagoranci jagora bai kokarin ya kai al'ummar sa ga halaka tunda in kai ka san abin da ka shirya kai baka san abin da ka shirya ba Allah akbar.
shi yasa bata yarda da ayi yakin ba sai ta jarraba ta ce wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fa nadhiyatun bima yarji'ul mursalun Allah akbar.
ina tura musu kyauta zan gari abin da masu sako za su dawo min da shi kaga ta nan ta ɗauki darussa masu yawa to kaga ashe eh, akramakallah ina kira zuwa ga 'yan uwana ɗalibai kada mu zauna kullum mu ce a'a musulunci bai magana kan kaza ba ko ko ne ya ƙetare ce a'a eh, eh, qur'ani bai ce kaza ba Mm-mm. alqur'ani ya magana kan waɗannan abubuwa ko ya fayyace su ko ya faɗe su karara ko ko ta fuskar karkashin dasi za a fahimce su suna nan jibge mas'alolin da ba a tan- ba a yi istinbatin su ba kawai muka zauna shikenan sai mu ce alqur'ani bai magana kan kaza ba wai ce alqur'ani bai magana wannan ba wai ce hadisi sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ba ta magana Wanda kan kisa da bana ya kori da tana da tsawon lokaci ya kusa kenan idan aka diba dai na daga cikin rugujewar ko kuma rashin ingancin shugabanni bangaren amsar hanci da sauransu. Inda kisa inda tana fara Malam in girma.
babu aminun ai ba cin hancin ɗai ba.
Subhanallah.
Mallam idan muka duba dukiyar ƙasa ƙasashenmu ta- idan da za a Mm.
tsare ta kuma a saka ta cikin ayyukan da ya dace zancen aimu da zancen talauci bai ko taso ba. Zan ba da misali ɗaya yanzu su turawa suna cewa Nijar ita ce ƙasa ta ƙarshe. To akwai abu biyu da nake son in ja hankalin 'yan uwanmu a kan shi. Nijar an ce majorite musulmi ne kashi 99 99% musulmi ne. Kai yanzu kai kana jiran ƙasar da kashi 99 musulmi ne kuma tura su ce wannan ƙasar ta ci gaba. Ai haƙƙiya ma ta tashi ba za su yarda da wannan ba.
Kashin ɗaya mala ai hasashe ne aka ce a samu shi a aiki ne.
To mu je ma akwai shi ɗin. To yanzu misali aka kalla. Ya za a yi so da cewa ƙasa ta ci gaba. Ai sai in gidajen giya sun fi masallatai yawa.
Nan ce.
Gidajen karuwai an halatta namiji a aure namiji mace ta aure mace sannan a ce ƙasa ta ci gaba.
Gaskiya.
Na biyu ana ce muna muna da talauci. Shi ma ina so in ji hankalin 'yan uwanmu. Duk arzikin nan namu da ake ɗiba na Afirka an ce mu ne talakawa. Kuma su ne ke da kasuwar mai kuma su ba su da mai. Su ke da kasuwar zinari ba su da zinari. Su ke da kasuwa- kasuwan da na duniya kuma su ba su da arzikin da na gasa da komai. To ya an kai wanda ake ɗiba abu a ƙasarsa shi talaka ne wanda bai da abin shi ke da arziki.
Kuma shi yake da kafa.
Kaga ba- talaka na cewa an yi mai Eh, bai, sata.
bai.
To duka wannan abubuwan da Sun da dama an ce ba shi da shi.
wanda an ka ce matsiyaci ne kaga in ya ce ayi masa ta ba za a yi ba to wannan yana daga cikin abin da al'ummomin mu mu tashi tsaye mu wayi Allah.
mu san meye dalilin waɗannan abubuwa a gurguje akar makallahu saboda lokacin namu bai da yawa Na'am.
to ina sifofin ita ko al'umma Na'am.
ita ce al'umma ta gari wadda in an umurce ta da abu na gari za ta yi biyayya Allah.
in an An hali samu jagorori na gari al'umma ta ta gari.
gari domin idan an ka ce muku abu kaza bai da kyau kuka ce mu ba wanda ya sai ya hana mu aka ce muku abu kaza mai kyau ne ku yi kuka ce ba za ku yi ba Mm.
ba wai shi shugaban za ku kalla ba maslaha kanku da ta 'ya'yanku da ta jikokinku kasashenmu idan suka ɓaci ba wai mu mutu ba ai muna da 'ya'ya muna da jikoki to yanzu su ya za su rayu duk wanda yake kokarin ruguza kasar shi ko ya ci amana kasar shi ya tuna cewa ba wai kai- ba wai eh, al'ummar yau ba ta gobe da za ta zo da jikokin cikin wahala suke idan ilimi bai kyautata ba a kasashen mu dan mun ji daɗi mun shiga motoci banza ne ƴaƴan mu da jikokin mu ne za su shiga cikin wahala Haka ne.
to wannan tunanin shine yake ruguza mu yake maida mu baya sai kai tunanin a in kai kafita to in kai kafita dan kafita kana tunanin bala'i ya zo cikin ƙasa an san da wa zai fara an san da wa zai ƙari ka san in kai ka fita matanka sun fita ƴaƴanka sun fita family ɗinka ta fita kabilarka ta fita jiharka ta fita al'ummarka ta gobe ta fita duk wannan abun gurgun tunani shine yake yarda yake sa wani dan a bashi abu dan kadan ko a taimake shi shi kadai sai ya zamanto ya yarda da musiba ta zo ta afka ma al'umma ina tuna kissar wani eh, jagora na kasar eh, Libya Umarul Mukhtar wanda ya yi dan fafutuka ne Mm.
da sojojin kasar Italiya Umarul Mukhtar da aka je aka kama shi bayan an yi yaki mai yawa turawa sun sha wahala a hannunsa tare da cewa malami ne ma ba wani soja bane amma ya tsaye fafutuka shikenan bayan an kama shi sai suka kai shi Italiya to sai suka ce mai to yanzu abinda muke so da kai ka daina zancen yaƙi ka ce ma magoya bayan ka su daina yaƙi za mu gina ma babban gida Mm.
a cikin ƙasar Libya kuma za mu barka ka sakata ka wala ka ji daɗi Da more.
ka more ni Umar al-Mukhtar ya ce musu ya ce ni da ke jagorancin al'ummata za a cewa a kai ni a bani mulkin gida guda a gina mini gida Allah.
Wannan- wannan ce wani magana ce Subhanallah.
a ƙarshe haka suka kashe shi aka ɗauko shi daga italiya aka yi mai hukuncin kisa sannan kuma ba a kashe shi a can ba sai aka zo da shi a ƙasar libya aka ɗaure shi gaban mutanen shi aka sa a sanya igiya aka sarka shi ya mutu aka rataye shi ya mutu aka shaƙe shi me yasa suka yi mai wannan saboda jama'a su ji tsoro kuma wannan yasa jama'a suka tunzura aka yi yaƙi aka kori turawan italiya Daga da ƙasar libya Allah akbar.
to wannan idan al'umma ta faɗi abu nagari kada mu goyi bayan wanda ya san da abin nan ba nagari bane amma saboda shi bukatar shi ba za ta biya ba ko ko dan namu ne ko ko dan yana magana da yaren mu ne ko dan famu ne ki musulunci a'a mu muna goyon bayan shi cin karya wannan kanmu ne muke kashewa idan aka ce ga abin da zai gyara al'umma musulunci ya ce abu kaza bai da kyau mu yarda da musulunci ne ce bai da kyau saboda abin ba zai kawo Alheri.
alkhairi ba kan mu jibi a'a in in muka yi kamar wani da muka yi ma in in muka yi kan mu da muka yi ma Mm.
inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta Hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah.
dhalika bi anna allaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'aha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim in kuka yi banna wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum ko bima kasabat aydikum aw su qira'at wa yafu an kathir mu dawo mu yi karatun ta natsu babban abin da ba ma so kasashen mu ba ba so ba mu yadda da shi ba kasashen afirka da kasashen larabawa shine ba mu yadda da mu karanci kurakuran mu ba mu gyara kullum kowa yana hango na wani ne ka ce ka hangi kuskuren wani ka hangi kuskuren turawa mun yarda turawa suna da kuskure su kafirai ne ma duk abin da sun kai mana ba mu mamaki don ba su yi imani da kiyama ba ba su yarda da hisabi ba to amma mu din shi mu ba mu da kurakurai shi ina kurakuran mu ka zalunci matarka ka zalunci ƴaƴanka ka zalunci makwabcinka ka zalunci garinku ka zalunci kaza ka zalunci kaza kuma ka zo ka ce wai ka ai karatun kai matsalolinka kai ka dubi naka matsalar ka gyara sai kasa ta gyaru mu kana sa zana lahiya malaman tarbiyya suke cewa idan ana son a gyara gari misali wani misali ne suka bayar takaitacce yanzu idan gwamnati ta ce za ta share garin nan ma'aikaci dubu za a dauka kuma ba tabbas ba ne aikin ya kyau suka ce to sai a ce kowa ya fito ya share bakin kofar gidansa minti nawa za a yi ba a share gari ba nan da nan gaga wurin da za a bar ma gwamnati kaɗan ne amma yau dukkanmu yana da wahala ka samu wanda akwai matsala a unguwar shi zai yi tunanin mu yi tunanin mu warware wannan matsalar sai mu ɗauki takarda mu zo mai di mu kai ruwa sun taru maimakon kowa ya ɗauko kwasa kai tsaye a- sai a yi shekara goma ruwa na taruwa an kasa ɗauko kwasa a yi ma ruwa hanyar da za su wucewa shin wannan wani irin tunani muke da shi kaga ashe hadda mu muna taimakawa wajen wata ɓanna ta yaɗu mu cutar da kawunanmu a ƙarshe malam wani kira ne malam zai al'umma gaba ɗaya a takaitaccen lokaci tunda mintin namu ya zama ɗaya biyu To, eh, abinda nake halin da muke ciki.
eh, ab- halin da muke ciki akwai maudu'i da za mu yi kan tsaro da rashin tsaro a cikin al'umma da muhimmancinsa abinda ya tunkaro mu na farko mu sa addu'a gaba.
masha Allah Wallahi ba wanda zai iya kawo mana solution in ba Allah ba.
Allahu akbar Man yattaqillaha yaj'al lahu Allahu makhraja.
makhraja Wallahi waɗannan ƙasashen da muke gani ba su isa su kawo mana canjin da Allah bai kawo mana ba.
Allahu akbar Matuƙar ba mu gyara alaƙar mu da Allah ba ba wani canji wanda za a samu.
La hawla wa la quwwata.
kuma na biyu muna kira zuwa ga mutane a ci gaba da addu'o'i duk masu tunanin fitina ta zo wallahi bu san fitina ba Allahu akbar.
wallahi bu san fitina ba a yi sulhu a samu zama nagari ba yadda za a yi duniya kowa ya samu yadda yake so amma za a sasanta in an ka sasanta al'amura za su yi kyau Allah ne da kanshi ya ce wa sulhu khair abu na uku wanda ya kamata mu fahimta shine cewa zamantakewar mu da kasashen mu suna gaban komai Allah.
wannan harin wallahi ba Nijar ake harari ita kadai ba Mm.
asalin wannan abin shine ana son a rubuta kasashen mu amma sannu sannu Mm.
an kai ma An- an kare da Libo- Libya.
libya an kai mata hari an san da makamanta sun yadu Mm.
ba kowace kasa take da makamai irin na libya ba Gaskiya.
libya ta yi kace-kace yanzu duk unguwa ma shugaba akwai duk wanda yake cewa akwai shugaban kasa libya don hayaniya ce ke bai sa abin da ke faruwa Mm.
ba kowace unguwa za ka shiga suna da masu tsaron ta kawai in ka zo sai su abin da suka ga dama Haka nan.
na biyu bayan libya ta kare an shiga mali an yi kace-kace da ita allah ba su dama suka gane suka haɗe kansu Ɗaure kansu.
suka shiga burkina abin bai yi ba Mm.
to yanzu abin da ake bukata niger din Da Najeriya.
da Najeriya. To in aka samu matsala a Nijar, tsaro ya lalace, malin ba ta fita ba, shi yasa suka ce za su zo maza su masu an taba su.
Mm.
Burkina ta ce haka, sannan ba Nijar ɗin ba da Najeriya da Gine Kunaki. Mm-mm. Sahara akwai fiye da sojojin ƙasa ashirin na turai a cikinta.
A yanzu haka.
A yanzu haka.
Suna nan.
To yanzu wa suke kallo Algeria. Ai ita ma ta ce bata yadda ba. Saboda Algeria tana da iyaka da Faransa daga birnin Algeria kana ganin wutar Faransa.
Mm.
sannan kuma sun sa ta tsakiya a nan ya za su yi su kai mata hari su mamaye arzikinta saboda yanzu gaskin ma rasha ta hana su su samu yadda za su yi su ɗibi mai kyauta su ɗibi gas kyauta su ɗibi arzikinta kyauta yana daga cikin abin da suke na suna lissafi La hawla wa la quwwata.
to don haka wannan bai tsaya ga Nijar ba ko Najeriya ko Burkina Faso ko wani abu a'a ita kanta Nijar kin hanya ce da za a iya fitowa da makamai daga Italiya daga Turai a zo a shigo da su ta Najeriya ko ta Chadi amma bu samu wannan damar da suke so ba idan babu tsaro tsakanin Nijar da Najeriya za a shiga da makamai ne a arewacin Najeriya a ruguza Nijar din a ruguza arewacin Najeriya a taimaka ma kafirai waɗanda su ne ake son su jagoranci musulmai wannan shine abin da zan iya cewa a gurguje kafin mu zo karatu kan wato qadiyya ta al'am aminci da kuma security zaman lafiya da kuma irin bayanai na musulunci gurgudun abin da Allah ya bamu na ilimi da kuma gurgudun lokacin da muka samu Malam ya cika mana da addu'a.
a malam A matsayin shi na mai balaguro. Ga wata falala da- to mai salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام Afuwan على yan المرسلين uwa mun mance Alhamdulillah, sanarwa Rabbil akwai Alamin.
daura da ake gabatarwa a masallacin Kanya na Juma'a a yau da gobe har da jibi insha Allah karfe goma zuwa karfe ɗaya wanda malam yake gabatarwa kenan duk ɗaliban ilimi ana gayyata su zuwa ga wannan daura mai muhimmanci insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi